إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونست الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدست بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها المصلون بتقوى الله عز وجل وسم والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في موكب تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعض عباد الله إن للمساجد دورا عظيما في الإسلام أنها بيوت الله تعالى وهي أشرف البقاع على وجه الأرض حيث يذكر فيها اسم الله تعالى جل وعلا ليل نهار وصباح ومساء ويهضرها رجال لا يغفلون عن طاعته سبحانه وتعالى في قدواتهم وروحاتهم في بيوتنا عزنا الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبه له فيها بالقدو والآسال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يكافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار فإن المساجد تغير أهوال الإنسان من شقاء إلى سعادة ومن الضيق إلى الركاء والمساجد عباد الله تعالج القلوب حيث تجعلها رقيقة ومجبولة من صدق الذنوب والآثام فإن المساجد تتنزل عليها الرحمات وترف عليها الملائكة بأجنهتها وهي أماكن المنافسة في الخيرات وأن المساجد عباد الله خير الأماكن لتربية المسلمين فإنها تلقي على حضور دروس دروس الإقوى والمساوة والتقوى والأخلاق وما إلى ذلك من أنوار الذي جاء به الإسلام يحضر فيها المسلمون ويجتمعون في في مكان واحد ويقومون في صف واحد ويصلون خلف إمام واحد فلا فرق بين العبد والسيد والملك والكادم والغني والفقير والشيخ العالم والشيخ العالم أو, أو الشيخ العالم والرجل الآدي كلهم سواء أمام الله عز وجل لا يفضل أحد منهم على الآخر إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ومكانها القلب المساجد عباد الله أنها خير مؤسسة أو هيئة لإصلاح المجتمعات البشرية فلا يمكن إصلاح المجتمع إلا بدور المساجد لأنها تربي المجتمع تربية إيمانية متكاملة وتقوم بسبق الإنسان بأحسن سبقه ومن أحسن من الله سبقه ولذا نجد أن معلم البشرية محمد صلى الله عليه وسلم قد أمد إلى تأسيسها وإرساء قواعد المسجد إبان وصوله إلى المدينة المنورة عباد الله ومع مرور الزمان أصبح من المسلمين أن للمساجد أو أن المساجد اعلموا عباد الله يرعاكم الله أن المساجد لا يقتصرون دورها على أن يحضرها المسلمون لأداء الصلوات الخمس فحسب بل إنها تقوم بجميع شمل الأمة الإسلامية وتجمع قلوب المسلمين على المحبة والمودة والإيترام والتألف والتعاطف والتراهم وتمنح لهم العطية أو الطمانينة والسكينة وتدعوهم إلى إياء روح الإسلام فيها فيما بينهم والمساجد عباد الله كان الكير مركز لتربية في أصول الإسلامية السالفة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير نموذج لذلك فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحضرون هذا المسجد ويتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يحتاجون إليه بل كل ما يحتاج إليه البشرية يسألونه صلى الله عليه وسلم في أمور دينهم ودنياهم فأصبح هذا المسجد مصدر لإشاع ومنبع نور البشرية كلها وتكرر فيه علماء أعلام وكادة كبار حملوا راية الإسلام ونشروا هذا الدين المتين في ربوء العالم كله ويتبه من هذا دور المساجد عباد الله في نشر القلوب والمعارف والشقاء الإسلام والشقاء الإسلامية ولكن لا يقتصر الأمر على ذلك فلم يكن المساجد مراكز للعلم فحسب بل إنها كانت أفضل المراكز لتربية النفوس وكانت تعلم زوارها العلم والأناء والرفق مع الآخرين والبعد عن القسوة والشدة كما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا بالت المسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقام الناس إليه ليقعوا فيه أي ليدفعوه بالعنف فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأهريقوا على بوله سجلا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا مؤسرين هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد عباد الله يحص المسلمون أبدانهم وقلوبهم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين فإنه من يرتاد المساجد لأداء الصلوات لا بد لنا أن نشهد له بالإيمان إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يكش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أقول ما تسمعون إن صوابا فمن الله وإن أقطعت فمني ومن الشيطان فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wataala muna yaba masa muna neman tanyonsa da agajinsa hakika wanda Allah ya shirya shine shirye Allah ka samu cikin shiryun bayinka hakanan wanda ya bata ba za a san mai shirye da shi ba ina shaidawa da ku cewa babu abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu wataala shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a sammai da kasai mana sake maimaita wannan shahadar bisa annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma Allah ne turo shi da addinin musulunci da alkur'ani gaba daya wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka bayan nan ya ƴan uwana cikin addinin Allah ina yi wa kaina da wasici bisa jin tsoron Allah subhanahu wataala mu kiyaye dokokin mu kiyaye dokokin sa sirran alaniya Allah ya buƙaci mu ga wannan kamar yadda ya buƙaci magabatan mu ga wannan walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah bayan wannan ya ƴan uwa yau muna yinin juma'a wanda ya daidai da hudu ga watan uku musulunci watan rabiul awwal yau hijira na da shekara 1444 a kudubar yau a wannan masallaci namu mai albarka usman bin affan da ke wannan unguwa ta hamadu kafi bypass a fadar jihar gombe za ta yi magana ne game da gudunmawar masallatai a cikin ci gaban rayuwar addinin dan adam duniyar ta lahira yadda magabata suka assasa masallatai tun daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da irin daurin da masallatai suke bayarwa wajen tarbiyyar dan adam da kuma nusashe shi abinda zai amfane shi a duniya su lahira babu shakka masallatai suna da gudunmawa bisa tsara mana rayuwar mu a matsayinmu na musulmi da saitawa mu da ƙara mana haɗin kai da kusantar juna da sanin matsalolin juna da shiga domin kawo maslaha da warwara zai ishe mu abu na ɗaya wanda zai kama kowa zuciya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya hijira ya koma garin Madina iya zuwa garin Madina bayan an tarbe shi abu ayyub al-ansari radiyallahu anhu ya kama ragamar akalata goma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je da ita kofar gidansa ta tsugunna ta zauna manzon Allah ki taddaha fa innaha ma'mura ku kyale ta domin anan aka bata ubani ta tsaya anan zan sauka manzon Allah ko ruwa ko inda zai ajiye kaya bai fara ce ina zan ajiye kaya na ba sai dai fara neman ina za a kafa masallaci masallacinsa mai alfarma wanda shi ne guwa na biyu a daraja a faɗin duniya an ka ɗauke ka'aba sai shi to shi ne ya fara assasawa bayan komawarsa madina ga iyalansa ga yaransa ga sahabbansa ga masarauni cikin sahabbai da yan hijira amma ma'aikin allah masallaci ya fara cewa assasa yau kimanin juma'a wajen 17,000 da wani abu kira daga wannan lokaci zuwa yau ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam ya assasa wannan masallaci ya zamto shalkwatar musulunci gaba ɗaya a lokacin ba wani abu da wanda ba a masallaci ake yi ba masallaci na negun shari'a na farko da na negun ibada na ne makaranta tun daga nazari har jami'a duk sahabin da ka ji ya fita bayan manzan Allah ya yi wa fati wa'ansu iraq wa'ansu sham wa'ansu syria wa'ansu kuba wa'ansu basra to duk masallaci ne ya kyankihe su duk kirijiyan masallaci ne daga masallaci suka graduation so koma duk inda suke suke karantar da al'umma wanda karantarwar gatanan ta zo har inda miki masallaci nan ne gun sulhu duk wata saɓani da aka samu to a masallaci manzala ke sulhunta al'ummar musulmai kai masallaci har kurkuku ma ana yi a masallaci domin akwai sumama bin usal da manzan Allah ya tura a kamo shi a masallaci aka ɗaure shi wajen sama da kwana biyar zuwa shi da iya masallaci a ɗaure masallaci shine headquarter komai da komai hasali irin su Aba Huraira radiyallahu anhu ba su da gida ba su da komai masallaci ne gidansu to wannan 'ya'yan uwa shine daurin masallaci duk abin da musulunci ya fara to masallaci ne tushe masallaci iya da gudunmawa yadda Allah ta'ala yake jingina masallatayya da nasa ne wa tsahir baiti li ta'ifina wal akifina wa ruk'i sujud malamai suna cewa nan yawo din yawo tashrif ce yawon ce ta girmamawa domin duk buka na Allah ne inna nahnu narisul ardu man alaiha amma Allah ya ce masallaci nasa ne sai ya ware masallaci ce suna sa ne na musamman kamar da yake ce ibadur rahman sai ya jingina bayin Allah masu wancan halayyar gare shi domin ya girmama su Allah ta'ala ya jingina masallatai kafatanin su gare shi yasa hadisi mai inganci ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna duk wanda ya gina masallaci dan Allah ku ji kalmar ba wannan lillahi din anan aikin yake ba gina masallacin ba a'a dan Allah akai ko ba dan Allah akai ba duk wanda ya masallaci dan Allah ba wata manufa sai Allah da annabi da addini to wannan Allah ce zai mai tukuncin gida a gidan aljanna saboda ka masallaci ya uwa iya da dauri mai mahimmanci amma yanzu abin takeici al'ummar musulmai da yawan mu mun zata kawai sallaci abin gabatarwa masallaci a wuce kawai ba mu da wani abu da muke kullawa ba mu da wani abu da muke so mu yi wa rayuwar mu tattali a masallaci kawai face mu zo mu yi sallah mu tafi in kaga masallaci ya zama aji to sai gunda yake karancin ajujuwa na makaranta ko ta cika abin da ya kama da wani kwata kwata manufofin masallacin mun basu an zama sani ba to mu sani ya ƴan uwa masallatayya suna da dauri wajen taka gudunmawa sosai a cikin musulunci ɗakuna ne na Allah kuma shine mafi mafi alkhairin gu a bayan kasa tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ahabbul buqa alal ardi masajiduha ba gun da yafi cikin masallaci daraja a gun Allah a bayan kasa babu shi duk gun da kake neman Allah ya karrama shi ya girmama shi to bayan masallaci yake bi haisu yuzkaru fi hasmullah a masallatai ambatan Allah yake masallaci in ba ya saba daga jadawalin yanda aka san masallaci ba ba abin da yake cikin masallaci sai ambaton Allah sai abin da ya kama da wannan salloli azkar karatun alqur'ani salatin manzon Allah da sauransu babban gudunmawar da ake aikin da ake cikin masallaci laila nahar dare da rana safiya da yamma mazaje suna halarta cikin masallaci wanda sun gafala daga dukkan abin da zai ɗauki su ra'an Allah suna yi wa Allah tasbihi suna girmama Allah safe su da maricensu sai Allah yake yabon su yake cewa fi buyutin azin Allah an turfa a cikin wa'ansu ɗakuna na Allah wanda shi Allah ya ba da umarni an turfa wannan kalmar malaman tafsiri sun mata fassara guda biyu wa'an suka ce an turfa albuniyan ana so a daga ginin masallaci a hango manararsa daga nesa duk inda kake ka hango ta hasumiya ta masallaci ne haka wa'ansu malamai suka fasara an turfa wa'ansu kuma suka ce an turfa an turfa al-aswatu bi zikri wan nasiha wal wa'z wal irshad a dinga daga ambaton ana ana daga sauti wajen wa'azi da ambaton Allah da nasiha da abin da ya kama da wannan to dukkan biyun ana yi a masallaci ana ambaton Allah yusabbihu lahu biya bil gudu wal asal suna ambatan Allah cikin masallaci safiya da marice sai Allah ya ce rijalu ya zo bi na kira litta'azim wa'ansu mazaje ne dakaru la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikirila da saye da sayarwa da kasuwanci da neman kuɗi da neman mukami duka bai shigaltar da su daga ambaton Allah ba yasa imamu abdurrahman nasiru sa'id yake cewa wannan yaban su Allah yake domin suna da kudin kasuwa suna da za su nemi mulki amma bai shagaltar da su wajen rayu masallatai ba duk inda suke hankalin su ya masallaci yasa hadisin imamun nawayi ma'aikin Allah ke sallallahu alaihi wasallam wa rajulun yataqalbu muta'alliqun bil masajid daga cikin mutane bakwai da Allah zai inuwantar inuwa al'arcin Allah gobe alkiyama akwai mutumin da kullun zuciya suna damfara a masallaci kullun tunanin masa masallaci to iya cin wanda suka samu kujerar zama a karkashin karkashin inuwa al'arcin Allah gobe alkiyama Allah ta'ala ke cewa bayan ambaton Allah da suke a cikin masallaci wa ita'i zakka suna bada zakka yakafuna yawman tataqallaw fihi alqulub wal absar suna bada zakka domin tsoron wani yini inji Allah wanda zukata da idanuwa za su juya su su warkala ma'ana tsoron zai cin musu kushi'an abasarru idan sun cicciko domin tsoron wannan yinin na alkiyama suna tsaye da sallah ba abin da yake shagaltar da su game da masallaci sannan kuma suna ba da zakka suna jin tsoron Allah domin abin da zai faru a irin alkiyama masallatai yayin uwa su ne guraben da suke canja rayuwar ɗan adam shi ne gu na farko da ya fara canja rayuwar sahabbai waɗanda da ba musulmai ba ne a masallaci aka tarbiyyantar da su suka zama wa'ansu wanda duniya take albahari da su masallaci iya canja ɗan adam daga shaƙa a zuwa sa'ada daga da ɗan wuta ne shi ne shaƙi ya dawo ɗan aljanna masallaci iya da wannan gudunmawa wa min adh-dhiqi ila raka masallaci iya fidda ɗan adam daga kunci zuwa ga walwala daga kunci da sahabbai aka sanin su talakawa ne wani kogun kwanciya ba shi da shi amma sanadiyar ibada da bautar Allah sai Allah ya wawansu arziki wal masajid to alijil kuluba babban aikin da masallaci ke iya warkar da zukata daga amrad al-uddal jinyoyi masu wahalar magani kaman jinyar munafinci jinyar hasada jinyar ƙarya jinyar kwadayi jinyar san zuciya to kansa masallaci iya magance wannan to alijuha rakikatan wa majabula masallaci iya tsarkake zuciya ya wanke ta tas minas sada al-usumi wal asam minas sada al-azunubi wal asam daga ainihin dattin zunubi da saban Allah masallaci iya taka wannan gudunmawa ka san masallaci iya wannan aiki ko baka sani ba masallatai ya yan uwa ta tanasulu alaiha rahmat masallaci rahmar Allah tana sauka a cikin sa a kullum manzon Allah yana cewa wa ansu ba wa an su mutane za su haɗu a ɗaki daga cikin ɗakunan Allah ya talu da kitab Allah wa ya tadara suna hu bainahu masallatai su ne ɗakunan Allah karanta ƙur'ani da mudarasa su da fassara shi da fahimta ma'anarsa to Allah ce illa nazalat alaihimur rahma illa nazalat alaihimus sakina an gane ko wa gashatumur rahma wa hafatul malaika sai rahama ta sauka sai nutsuwa ta lullube su sai kuma Allah ya ambaci kowa a fadarsa masallaci ne yake da wannan alfarma duk duniya ba inda zaka je ka samu wannan darajar in ba masallaci ba manzon Allah ya ce Allah zai lullube ka da nutsuwa daga gare shi manzon Allah ya ce rahamar Allah za ta sauka manzon Allah ya ce mala'iku za su kewaye ku duk duniya ba inda zaka je ka samu wannan darajar ba masallaci ba babu ku wannan fa shine masallaci ɗaya daga cikin daurin da masallaci yake yi wani gudunmawa kake ba shi wani irin abu kake na nutsar da masallaci ga munan sama da ɗaruruwa ko dubbai yadda laccawan ɗan siyasa yake ko lacca kai ko laccan ilimi ce ba wallahi gumba zai samu nutsuwa kamar yanzu haka nan ba to wannan iya cikin daraja da kimar masallaci a gun musulmi duk dandazon al'umma to matukar suna masallaci Allah zai samu su nutsuwa ne nutsuwar daga Allah take sauka saɓanin guraben taron al'umma daban-daban a musani bayan wannan masallatai mala'iku suna sauka mala'iku na rahama da fuka-fukansu masallaci shi ne gunda ake so a yi gasa ta alkai mana fasafil khairat muraye masallaci wajen gasa gasar amma ta alkai haddar al'ur'ani halattar darasi ba ƙaƙƙautawa ba fashi sawa kanka wani lokaci na musamman ka dinga itikafin kanka a masallaci kana kusanci neman kusanci ga Allah kana addu'a kana ibada to kowa ya raye masallaci yayi gasa wajen raye masallaci da wannan abubuwa kai kokarin da gudunmawarka wajen ci gaban masallaci ci gaban sa hissiyan au ma'anawiyan hissi kamar gyara shi da fante shi da tsabtace shi da waye ma'anawi kuma abin da ake gudanarwa a ciki ya gudanarwa take tafiya wace irin gudunmawa kake bayarwa ya limamanka suke ya ladananka suke me suke gudanarwa masu darasi a masallaci ya suke me yake tsayarwa me kamata sa al'umma to di kowa ya ji iya da wannan zikin ransa in ma baka da gudunmawa da zaka dau kudi ka basu to abin iyaranka kana bibiyar abin to kana ɗaya daga cikin masu raye masallaci wanda qur'ani yayi magana akan ku a gaba za mu faɗa insha Allah masallatai ƴan uwa khairu amakin litarbiyatul muslimin ba gunda za a tarbiyyantar da musulmai mafi alkhairi kamar masallaci kowa zai isa shaida a wannan shekara biyu baya lokacin da ake zanga-zanga ta end of sars a wannan ƙasa wasu hukumomi daga cikin rundunar 'yan sanda wasu suka ce ba su so shikenan abu ya tashi kuma zanga-zanga ya koma fitina a wasu bangare ake kokkona dukiyoyin al'umma da karkashe su kun san irin gudunmawar da malamanmu suka biya wa matasa a yankin mai ba dan malamai sun tashi haikan da kudubobi a masallaci ba wallahi da matasa musu ma ba abin da zai iya tsare su su ma suna da rashin hankalin suna da makamin suna da ashana suna da fitarin su yadda aka yi mana a can din sai sun yi ana to amma masallaci sai control din su gaba daya ko kazar arne ba a kashe ba wannan ya ishe ku ya nuna cewa masallaci ne gun tarbiyar al'umma ina ma shugabanni za su fahimci wannan ba gun da za a saita dan adam ya saitu dan Allah ba masallaci ba duk abin da za ka masa a waje fizikal ne kawai abu ne a waje kawai madiyat ne amma tarbiyyar masallaci ita ce ake son haran har kabari za a je da ita ba za ta gama aiki a duniya ba har lahira za a je da ita hankalinsu ya dawo ga masallatai a dinga sa bita da lakcoci da muhadarat a dinga kirawo matasa ana koyar da su adi da mu'amala da tarbiyya wallahi sai ka nemi mai tsallaka gidan wani ka rasa iya cikin daurin masallaci wanda da yawa mun gafal daga wannan gune na tarbiyyar musulunci wanda bagun tarbiyya fiye da masallaci masallaci ana jefa darusa tauhidi ne sunna ce magana akan shirka magana akan bid'a magana akan tarbiyya magana game da biyayya ga iyaye magana game da duk abin da ka sani zai amfani da kai duniya wal akhirah to idan kana bin masallatan sunna zaka ci karo da wannan darusi har ma na duniyar ma akwai gunda za a koya ma sana'a za a koya ma yanda zaka rike kanka duk masallaci ya haifar da wannan kai masallaci iya koya ma yadda za ka zauna ma da matarka da ɗanka da babanka da makocinka iya koya ma yadda za ka zauna da kowa lafiya iya koya ma yadda za ka mutu bakuna suna yabanka a masallaci yake koya ma wani yahduru fiha almuslimun daga cikin sifar masallaci ya uwa musulmai suna taruwa ciki a hu daya su tsaya a sahu daya su yi sallah a bayan liman kwaya daya suna sauraron duk abin da zai faɗa musu na alkhairi wannan tarbiyya yake koya mana ga malamai iyaye ga dattawa ga shehuna amma sai a samu wani a tura ya ce kai ne za ka mana sallah kuma kowa dole ya masa da'a masa biyayya wannan a banza Allah ya ce a yi wannan mai sallar jim'i sau biyar a masallatan unguwanni mu haɗu a masallacin unguwa babba mai juma'a mu sake haɗuwa mu aje aje aje aikin haji ga wanda Allah ya bashi iko duk wannan Allah ya nuna mana haɗin kai ne ba daga cikin manufar wannan akwai haɗin kai ku yi sallah biyar da mutum za ka fahimce zai fahimce ka in dai zuciyarku tana da son Allah da annabi ka yi sati ba ga wani ba kun haɗa juma'a ya wani yaya kwana biyu a iyali ya kaza ya kaza inda damuwa ka ji in addu'a za ka maka masa masa duk wannan iya cikin manufofi ba na masallaci ba wai mu shigo mu yi sallah kaɗai mu tafi ba idan wani ba shi da lafiya ana ganowa a masallaci idan wani maraya iya cikin wani hali a masallaci ake ganowa idan wani ya mutu ya bar 'yan mata gidan shi to masallaci zai iya ganowa ai wane wane ya mutu akwai 'yan mata gidansa aurar da su kai masallaci in har mun fahimci masallaci yadda yake ai muna da manya-manyan ma'aikata da 'yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati da lakcirori a jami'o'i to in dai masallaci yana aikin da yake yi ana mutuwa ana bar mana marayuwai za mu ce wane akwai dan wane dan wane sun gama secondary suna da requirement sama musu admission a jami'a in masallaci ya faɗa da wannan muryar Allah zai wani dan kasuwa ne kai ga yara biyu uku sun gama karatu ga basu makaranta sa su ko da ko suna yi ko gadi a rage masu zaman banza wani yarka budurwa ce wani kuma ga dan gudan wani maraya ne mu haɗa musu aure a masallaci mana duk masallaci in mun fahimci iya wannan aikin ana samun ukuwa ta shiga cikin al'umma ga sai na abakar ga umar ga usman ga ali duk sirkan manzan allah ne aure duk ya hada su da shi kuma a masallaci aka yi ta yaya kuma wannan alkhairi zamu bar shi zube mu dinga kama kame muna neman haɗin kai muna neman ci gaba kuma bayan mun bar shi a masallaci masallaci ya haifar da wannan masallaci ba bambanci tsakanin bawa da shugaba tsakanin mai mulki da mai mai hidima tsakanin talaka da mai kuɗi tsakanin shehun malami da mutum gama gari kulluhum sawa amma Allah ya azza duk in min shigo masallaci duk ɗaya ne kana cewa Allahu akbar magana ta gare da kai da talakanka duk ɗaya ne ba bambanci sai wanda yafi kowa tsoron Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun lokacin sa da yaga abubuwa sun fara fadada kowane sahabi sai ya fasa kofar masallaci sai tan gidansa daga gidansa iya fitowa sai taho masallaci shi ma wancan ya fasa shi ma wancan ya fasa to da manzon Allah ya ga abin zai haifar da fitina sai ce duk kofofin nan ku toshe su gaba daya ƙofar sai na abakar kawai za ku bari hadisi ingantacce manzan laifar wannan duk ku toshe kowa ya toshe tasa abin ba ra'ayi ba ne ba ƙafafa ba ce ba wani jiji da kai ba ne a'a kowa ya shigo ta ƙofa amma sai na abakar bar mai ƙofarsa shi ne malamai suke ce alam ne manzan laifar yana nuna cewa sai na abakar zai gaji shi zai zama liman zai zama shugaba a gaba ya sa ku bar mai tasa ƙofar la faddu bai na ahadim alal akhar a masallaci ba wani wanda ya fi wani illa bai taɓa wasu da tsoron allah kawai ba wani gunwa ne a wani in bai zo ba a sawa duk babu sai dai bayan liman an ce kada a bar wanda ba za su yi hukunta sallah ba sai a bayan liman shi ne kai abinda malamai suka ce amma inda ka yi shiga ta kamala ba zancen burji-burjin kai ba wando kaza ba kaza ka yi shiga ta kamala to masallaci naka ne duk wanda ya fara zuwa gunsa ne wanda shi ne tsariya kuma shi ne sunna masani ya'yan wa masu albarka ba bambanci tsakanin wani da wani cikin masallaci da sauran abin da malamai suke faɗa masallatai ya'yan uwa khairu mu'assisa ita ce mafi alkhairin foundation a musulunci aw hay'a li islahil mujtama'at al bashariyya domin ta gyara halayen yan adam fa la yumkin islahul mujtama' illa bi dawril masajid bayan da za yan adam su gyaru in ba da gudunmuwar masallaci ba tana tarbiyantar da mujtama'i tarbiya imaniya tarbiya ta imani mutakamila tarbiya cikakkiya wa tadau wa wa taqu bi sibgil insan bi asli sibga masallaci suna iya fanti dan adam sibga shine fenti dan adam da iya da zunubai sai masallaci ya wanke shi kuma faritas kuma Allah iya cewa man ahsanu billahi sibga ba wanda yafi Allah iya rini ko iya fenti yan uwa mu sani cewa zamu samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yaje hijira garin Madina ba abin da ya fara yi ba abin da ya fara asasawa illa asasa harashi masallaci kuma yace kowa ya kawo gudunmawarsa ba a barwa mutum ɗaya ba kowa ya kawo shi ma ya kawo tasa aka haɗu aka gina masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Allah musali duk da wannan bayan zamani ya shuɗa jama'a da yawa daga cikin musulmai sun takaita aikin masallaci wajen ba da sallah kawai sallah kaɗai ita ake a masallaci duk wannan alkairan da waɗansunsu da yawa da ba mu ambata ba ba ma gudanar da su cikin masallaci mu sani cewa bayan salloli da ake na jami'i da nafila masallaci iya tahi domin ya gyara shamlil umma ɗaiɗe tun al'umma yadda wane ya jacin wane ya jacin wane ya fanɗare to masallaci iya haɗa kan al'umma wata jama'a ƙulubul musulmin al-muhabba wal ihtiram masallaci iya haɗa kan zuciyar musulmai wajen son juna da girmama juna da ƙaunar juna da haɗin kai wata rahumi da jin kai masallaci tana ba da nutsuwa tana ba da kwanciyar hankali wata da uhun ila ihya'i ruhin islam masallaci iya kiran yayan sojan a raya musulunci a raya ran musulunci gangar jikin musulunci ce take yawo ran musulunci shine ilimin addini to musulunci iya kira a raya rai na musulunci wanda ba zai mutu ba masallatai yayan uwa kanat khairu marakil litarbiya fil usul al islamiyya saliba tun da can lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani markazi wata santa da ake shiryar da al'umma a saita su a layi su hau layi in ba masallatayya ba masallacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ishe misali game da wani masallacin manzan Allah ya yi sahabbai suna zuwa suna jin darasi wa manzan Allah yana koya musu suna bukata suna tambaya duk abin da dan adam yake bukata a duniya to an koyar da shi a masallacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam al'amarin addini ne al'amarin duniya ne duk an koyar fa azba hadal masajid masdar sai wannan masallacin ya zama tushe na yada haske na dan adam a duniya gaba ɗayanta wata karji fihi ulama masallacin ya fitar da manya-manyan malamai bujiman sahabbai wasu ma suka bar madina sau koma wasu ƙasashen suka dinga yada ilimi to masallaci ne ya haifar da su waƙa da kibarun manya-manyan malamai hamalu rayatul islam wanda suka yi dakon tutar musulunci kansu wani shiru haza dinil matin suka dinga yada wannan addini mai ƙarfi fi rubu'il alam kulla da gudunma wasu masallaci musulunci ya zo mana in ba don an tarbe da irin su uku ba bin lafiya ba wanda shine sahabin da aka ce ya zo afirka har chadi ya shigo to ba don masallaci ya tarbiyyantar da shi ba ba mamaki da kai zuba maguji ne ko wani dan gargajiya ko dan al'ada amma gudunma wasu sahabi daya ya zo ya haska wa afirka gaba ɗaya ta ɗau musulunci masallaci ne ya yi shi daga masallaci ya fita ilimin masallaci ya zo ya ba haka musulunta musani ya yan uwa zai ƙara bayyana cewa gudunmawar masallaci ba ta tsaya a yada ilimi kawai ba a'a bayan yada ilimin masallaci shine afdalul markas li tarbiyatun nufus idan ana so a tarbiyyantar da rayuka su ɗau haske su yi gaba wa an su dosana a bayan su to a masallaci yake wa kanat ta'allumu zuwaruha alhil masallaci iya shiryar da ma'abotansa haƙuri za a goyi haƙuri an ce ka zo ka jira liman dole ka jira haƙuri ne an so ka zo ka bi bayan liman sai ya yi ruku'i za ka yi sai ya yi sujjada za ka yi sai ya yi sallama za ka yi wannan iya koya ma haƙuri ne to masallaci iya koya mana haƙuri wal'ana da kokomawa zuwa ga Allah war rifiki ma al'akari masallaci iya koya mana tausayi kaga wani a gefenka wani makocinka wani a sau ɗaya ka ji tausayinsa in ka koma gida ka taimake shi wal buda an kasuwa wal shidda masallaci yana kore mu daga kaushin zuciya daga tsanani ba a koyan tsanani a masallaci ba a koyan yekashewa zuciya a masallaci masallaci gun rahama ne gun jin kai ne abinda zai fita fili a wannan hadisin abu huraira Allah ya kare yadda da hiya cikin bukari yake cewa wani balarabe ya zo masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama iya cikin masallacin manzan Allah sai kawai balarabe ya kama fitsari fitsari ba kato garjejen mutum ya kama fitsari a cikin masallaci sabai suka mai ca sai masallaci aku kyale shi da'u la tadri muku kar ku mai tsaku rabu da shi manzan Allah ya kyale ce ya kyale shi suka ji tsawar manzan Allah suka rabu da shi ya gama fitsarinsa kaf manzan Allah ce a kawo ruwa da aka ruwa ya ce a zuba agun aka zuba ruwa agun ya ce wannan matsala ta wuce shi kenan ya ce kai kuma zo ya ce kasan nan ina ne ya ce masallaci ne ce kasan matsayinsa ya ce ɗakin allah ne ba agun musulmi ba ci da inda ya fi wannan gun a duniya babu shi yanzu za ka zo ɗakin da kake kwana ka yi fitsari ya ce a ya ce ai ɗakin allah shi ne mafi a'ala a girma shi daga nan wannan balaraban ƙauye ya ji daɗi ya ce allahumma rahamuna bi muhammad wala tarham ma'ana ahad ya allah in ka tahi rahama a lahira da ni da muhammad mu biyu za ka yi wa kawai in banda mu karka yi wa kowa amma da manzo Allah mai faɗa ba ya ce tabbatar dan kawai ba gidaje zai fahimce shi ba zai fahimce shi ba saboda ka irin wannan ake koya a masallaci idan ka ga wani yayi tabargazar imai udri bai sani ba ja shi gefa karantar da shi ko ya masa yadda ake yi sautari ko tambaya wani zai a masallaci wala bai iya ba kai din sai ka koya mai ya za ka yi tambaya sai ya fahimce ka nan gaba duk saƙon da ka zo na suna karɓa zai yi amma an ka mai tauri ka mai kyara wani in ya tafi ba zai dawo ba to masallaci irin wannan ake koya a cikinsa musamman ga 'yan uwa masu da'awa akwai tausasa lafazi wajen fahimtar da al'umma yadda ake so a bauta wa Allah ga yadda manzon Allah ya fuskanci wancan balarabe bayan ya yi fitsari amma ya masa gyaran da ya karba kuma ya gyara har ma yake cewa mu annabawa an turo mu don mu sauƙaƙa wa mutane ba a turo mu don mu tsananta wa mutane ba bu istum muyassirin walan tub'asu mu'assirin haka manzon Allah yake kai ko malami ko dalibin ilimi magajin annabi ne al ulama warathul anbiya ka dau halin mai gida wajen tausasawa da lafazi mai kyau ba zagi ba cin mutunci ba kyara ba raina mutane ba ganin mutane jahilai ne wannan duka ta shaɓa manhajin suna wannan kawarijanci ne duk wanda yake wannan a gidan suna to ba kawarije ne in ma bai sani ba to ya dawa kira irin tansu musulunci iya girma mu dan adam duk inda yake a musani ya yan uwa bayan na masallaci gune da yake koya mutane tsoron Allah iya koya mutane dangi dan Allah da tsarkin zuciya yasa Allah ta'ala yake cewa la masjidun ussisa ala taqwa masallacin da aka gina shi bisa tsoron Allah min awwal yawmin tun farkon ginin sa to a haku an taquma fi kine fi dace ka je ka tsaya kai ibada a cikin sa fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu a cikin wannan masallaci akwai mazaje suna neman tsarkakuwa zuwa ga Allah wallahu yuhibbul mutahhirin Allah ta'ala iya sa masu tsarkaka masaniya ƴan uwa duk wanda yake kaiwa da kowa masallaci ya je yi sallah ya dawo ya koma yi sallah ya dawo babu shakka za a mai zaton iya da imani za a masa shaida ga imani domin Allah ta'ala yana cewa inna ma ya'muru masajidallah ka sani dai ba masu raye masallatan Allah to illa man amana billahi wal yawmil akhir sai wanda imani ga Allah da ranar alkiyama wa qama salata wa ata zakata wa lam yakish illa Allah fa za ulaika an yakunu minal muhtadin Allah ce tabbas masu raye masallaci suna da imani daga cikin aikin da masallaci ke yan uwa wajen gabatar da sallar jam'i iya haɗa kan musulmai gaba ɗaya fi makarin wahi agu guda ɗaya wa husulun ta'aruf wa ta'aru masamu sanayya juna masamu ‘yan uwantaka da haɗin kai wa ta'alimul jahil wanda bai sani ba masallaci ya koyar da shi wa tambihul gafil wanda ya gafala a faɗakar da shi wa izharu sha'airul islamiyya masallaci iya bayyana manufofin musulunci wa gairi zalika min masalihil azima da waɗansu waɗanda daga cikin maslahohi mai girma yan uwa wannan kenan duk da wannan alkairan da wa'ansu dubbai a bayan wannan amma abin bakin ciki da abin takaici masallatai rama a yau sun saba daga wannan manhajin sun saba duk abin nan da kudu ba ta karantar da mu kalla za ka samu masallatan da suke kokarin haifar da irin wani abubuwa mun bar masallatai kadai mu higa mu sallama fita masallatan ba su da kima kimar su ba ta kai yanda ake so mu dauke su ba akwai abubuwa da yawa da malamai suka ce sun jawo mana wannan tasgaron a cikin harkarmu da masallatayyarmu abubuwan suna da yawa amma ga kaɗan daga ciki wa'ansu masallatan an gina su ne da wata manufa ba don Allah ba wa'ansu masallatan don shuhura ɗaukaka aka gina su tun da duk lokacin manzan Allah akwai masallacin da aka gina ba don Allah ba kuma Allah ya umarci su kasu tsaye su yi sallah a cikin masallacin wa'ansu masallatan na gasa ne wani ya yi masallaci nima sai na yi wancan kungiya ta yi masallaci nima sai na yi duk kuma a ƙarƙashin tutar musulunci a ƙarƙashin suna wannan iyasa masallatai ba su da ƙima ƙarfinsu da martaba su tana zubewa wa'ansu daga cikin dalilan wa'ansu ba'aduhum adamil wahdatul umma wa'ansu rashin haɗin kai ne mas'ala karama fa mas'ala ta furu'a ta reshe ba ta aqida ba yasa araba masallaci matsala ta furu'a fa yan uwa wanda tun lokacin sahabbai an samu wannan masail din duka an samu wannan masail amma ba sarwa masallaci ba amma yanzu akan matsala kankanuwa ta yi sanadiyar araba masallaci da yawa to iya sa masallaci ba zai bada hasken da ake so ya bayar ba manzan Allah a lokacinsa yake faɗa wa sahabai cewa wanda gidansa ya fi nisa a masallaci ya zo masallaci to shi ne ya fi samun lada da yawa suka sai da gidajensu a wancan suka koma can bayan gari domin su taho tafiya mai nisa zo masallaci har ma masu fikir irin su imam malik suke cewa ai ba a sanya waitar masal har sai ibnu taymiya dan su bada wannan yawan masallatai ba da bukata ba iya kawo iya kawo rushewar hasken musulunci ba alkhairi bane ba alkhairi bane yawan masallatai babu bukata amma inda bukata za a yi an fahimci wannan da kyau saboda ka yawan masallatai da wannan manufofin to musulunci ya yi hani ga wannan har ma suke cewa juma'a akalla a sami kilomita kaza a fiki ma ka suka faɗa wajibi ne masan irin wannan abubuwan duk wanda yake so ya asasa masallaci duk inda ka gina masallaci a duniya inda idan Allah ka yi Allah zai baka lada akwai gunda suke bukata yi amma ba za ka zo gari kullum a dinga cinkusawa a buɗe ba akwai ƙauyuka akwai garuruwa akwai hanyoyi da suke bukata idan ka je kai dan Allah gunda ake bukata kai ka fi samun lada saboda ka wannan iya jawo abin da ya sa masallatayya ruhinsu iya sake karewa ba a zuhun bai gardi siyasa wasu kuma siyasa ce wannan gwamnan ya zo ya yi wani gwamnan ban ya zo zai yi wannan sanatan ya yi wani sanatan ban ya zo zai yi a dinga kwaɓawa a guɗaya kima iya sa masallatai kimo su ta ruguje wa'ansu daga cikin manufofin wa'ansu a masallatai a litahazin da ba'a wa'ansu domin a ɓata wa'ansu rai ne su wani suna da masallaci to su ma za su gina nasu a kusa da su don su ɓata musu rai wa'ansu na gina masallaci da irin wannan aƙidar wa'ansu kuma daga cikin babban dalilin da ya kawo masallaci ake ganin kimar tara guda yawa ba a girmama jagororin masallacin da yawan mu mun fi girmama abin da ya shafi shugabanci da kuɗi amma abin da ya shafi malinta a masallaci ba mu girmama ta mun faɗa wa kanmu gaskiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa duk abin da liman yayi a masallaci shi za a bi inna ma ju'ila limamu li yutamma duk mutumin da ya zo masallaci talaka liman ne dole bi liman a sallah inda iya su sallar irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma akwai masallacin da ake wa liman tsawa tsawa za a masa akwai masallacin da mutumin da wallahi ba zai iya karanto ma farillan alwala da sunnoni da musabai a jira ba amma shine ke juye limamin kuma limamin iya kasansa dole ji magana sa bayan da zai to wannan iya cin abin da ke rushe kimar masallaci duk inda za a dora wani abu akan ilimi kuma a ce addini za a yi to ba zai yi ba al'ilmu yi ula wala yi ula rai haka imam mali ya ce mu ba wa limamanmu yancinsu a masallatai duniya su je su ji da duniyarsu amma an shigo masallaci a barwa limaman yaƙinsu amma da yawa akwai masallacin da yi tsawa ake yi liman bai isa ce komai ba domin ba shi da kuɗi ba mai mukami ba ne ba ɗan boko ba ne an rena shi ana ganin sallama da yake kamar dole yake wannan iya cin abin da ya sa martabar masallacin ta zube manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam iya nan da sahabbai iya gida a zaune lafiyarsa ƙalau aka kira sallar isha ya ƙi fitowa sai da suka fara gengedi imamul wannan ya kawo hadisun cikin bulugul maram wannan ibn hajar al-asqalani a cikin gunda abinda baya warware alwala sahabbai gengedi suke yi amma ba wanda ya ce manzan Allah ka fito ka mana sallah amma yanzu kana zuwa ka fara duba agogo haka ke ladan gani haka haka ake wanda bai iya alwala ba sai ba da doka a masallaci a biyu wanda da Allah ya mana sallah haka nake yi mu faɗa kan mu gaskiya manzon Allah an ce ya taba zuwa masallaci an tada iqama ya tuna akwai wanka na janaba bai ba ya koma gida suna tsaye a sahu ba wanda ya zauna sai da ya wanka ya fito yi sallah zamu yi wannan wannan fice tarbiyyar da ake so akwai a masallaci ba ita ce tarbiyyar masallaci a sunnance kenan amma da yawa wannan baya yiwa yasa masallatan ba su da kiba Allah ya taimake mu ya ba mu ikon gyarawa ko sakuranmu Allah ya ba mu ikon gyarawa daidai ɗinmu kuma Allah ya ba mu ikon tabbatuwa a kansu Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu mana albarka a garuruwanmu da gidajenmu da makarantunmu da masallatayarmu Allah ya ba mu haɗin kai Allah ya ƙara mana haɗin kai yan uwanmu da suka samu matsala ta cin ruwa da ambaliya Allah mana roƙon kai musu ɗauki da agaji wanda suka sarasa rayukansu Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu dukiyar da aka rasa kuma Allah ya mai da abin da ya fi alkhairi Allah muna roƙonka abin da ke gabanmu na zaɓe an fara harara mun fara kamfen da sauransu Allah ka mana zaɓin abin da ya fi alkhairi Allah ka yi tunaninmu da hannaye mukan abin da ya fi alkhairi Allah muna roƙonka ka yi ga al'a ka yi ga cin al'amuranmu ya Allah ka shirya da mu da zuriyarmu ka jiƙanmu da mahaifanmu ka mana jagora duk abin da ya dame mu na matsalar rayuwa da tsadar rayuwa Allah ka mana maganin shi Allah ta'ala ka tabbatar mu da mu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ba mu yi kwabinta zuwa mutur mu ya Allah mu yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majidun اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الرحمن